أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدن لك عن آيات الله بعد إذ انزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلهنا آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أسافير ونوني متار البركة نتلاتا sha tara da watan Ramadan hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da shekara arba'in da daya wanda ya yi daidai da sha biyu da watan mayu a kalanda ta turawa miladiyar haihuwar annabi isa ɗan na maryam idan tarihi ya inganta shekara 2020 miladiya Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci ya gafarta mana kurakuranmu ya biya mana bukatocinmu na alkhairi muna addu'a ta alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar mana damana mai albarka ya kare mana duk abin da muke ji ma tsoro Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa rayuwarmu albarka ina addu'a ta alkhairi ga alaranmu da ke ja mana karatu Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mai da alkhairi ya ba shi gidan aljanna da duk wanda suke taimakawa wajen ganin wannan karatun ya tafi Allah subhanahu wa ta'ala ka san su kuma ka san bukatar su Allah ka biya musu da ni daga su baki daya bukatocin mu na alkhairi bi rahmatika allati wasi'at kulli shay'in jiya da masu saurare jiya mun kai karshen suratul qasasi yau za mu tashi suratul ankabut suratul ankabut sura ce wadda take makiya ta sauka kafin hijirar shugaban halitta zuwa garin madina tana da ayoyi guda 69 sannan kuma babban abin da take karantarwa tana karantar da wahadaniyar ubangiji ta Allah maɗaukakin sarki da bauta domin duk abin da za a yi to wallahi in ka rike Allah da bauta to an tsira a rayuwa sannan kuma tana kamuna labari ko tana karanta shemu akan ya ya kamata dan annabi adam ya yi mu'amala akan lokacin da jarabawa ta zo masa idan aka ce Allah ya jarrabe ni ko ya jarrabe ka ko ya jarrabe ku ko ya jarrabe mu wani hali ya kamata a ga mun tasarrufi a rayuwa bayan mun zamanto cikin jarabar ubangiji abu na uku da sura take karantarwa tana karantar da mu tarihi na wasu annabawan Allah subhanahu wa ta'ala faruwa daga annabi nuhu hazarwa shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma surar hayyo tana bayani akan wasu tughat da suka yi dagawa wasu mutane suka yi dagawa a duniya suka yi masha'u a duniyan nan sannan kuma da irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya azabtar da su a ƙarshe wannan sura Muhammad da Abubakar Jumi a Sheikh al-Imam al-Mujaddad yake cewa ta liƙe bayani akan abin da ya shahi mutum wanda yake da imani ko mutane masu imani irin abin da Allah subhanahu wata'ala za ya yi musu to farkon sura sai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا haka yake وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون Allah ya ce, Ba da bismillahir rahmanir rahim alif lamim wa'annan harufa guda uku Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shi kadai ya san abin da yake nufi da wa'annan harufa guda uku abin da dai muka yi imani da shi shine na nuna mu'jiza ta alqur'ani mai girma cewa ga wani abu a cikin qur'ani ba wanda ya san ma'anarsa sai Allah subhanahu wataala Allah ya ce a hasiban nasu wai mutane suna zato أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون Allah ce yanzu ku mutane har kun yi zaton cewa don kun yi imani da Allah don kun bi shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam don kun riki alqur'ani kuna kuna karatu kuna karantarwa don kuna zuwa aikin hajji kun yi azumin watan ramadana Allah ce shikenan dan dai kun ce kun yi imani da Allah da mala'ikunsa da littafan Allah da mala'iku da inin alkiyama la yuftanun ba za a jarrabe ku ba alfitna bi ma'ana al-ikhtibar ma'anar fitina nan jaraba imtihani Allah subhanahu wa ta'ala ya mutane examen Allah ce wai shin dan mutane sun ce sun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala shikenan kawai Allah ba zai jarrabe su ba baya yiwa sai Allah ya ce walaqad fatanna alladhina min qablikum haƙiƙan musu Allah Allah ce mun jarrabi waɗanda suka gabace ku al'umma da suka gabata ka ɗauki tun daga annabi Adam alaihi afdalus salatu wa atammu taslim Allah ya jarrabe sa annabi Ibrahim Allah ya jarrabe sa annabi Musa Allah ya jarrabe sa annabi Nuhu Allah ya jarrabe sa annabi Ismail Allah ya jarrabe sa annabi Hudu Allah ya jarrabe sa annabi Salihu shu'aibu Allah ya jarrabe su annabi Musa Allah ya jarrabe sa annabi Isa Allah ya jarrabe sa sanar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su ma Allah ya jarrabe sa Allah ce walaqad haqiqan littahaqiqi Allah yana tabbatarwa yana gaskata cewa a baya al'ummar duk suka gabata Allah ce mun jarrabe su walaqad fatanna alladhina min qablihim al'ummar suka gabata masu imani Allah ce mun jarrabe su shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas sai daga cikin wanda aka bai wa taken aljanna tun nan duniya yace shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ashaddun nasi bala al-anbiya ashaddun nasi bala al-anbiya cikin mutane wanda ya fi kowa tsanani wajen jaraba wanda Allah ya fi jaraba cikin duk duniyar mutane baki daya manzo Allah ya ce al'ambiya'u su ne annabawa jama'a muna fahimta annabawan Allah sun fi kowanne Allah ya fi jarraba su akan kowace halitta a rayuwa cikin mutane yadda za a jarrabi annabi ba haka Allah zai jarrabi malami ba yadda za a jarrabi annabin Allah ba haka za a jarrabi mai kuɗi ba yadda za a jarrabi annabi ba haka za a jarrabi mai mulki ba annabi ya ce a shaddun nasa bala al'ambiya wanda Allah ya fi jarraba a duniya su ne annabawa Allah subhanahu wa ta'ala annabawa Allah ya fi jarraba su sai manzon Allah ce sun masalihu na sannan mutane nagartattu idan ka idan ka ga kanka cikin mutanen kirki to ka wayi ka sa a zuciya ka cewa sai Allah ya jarrabe ka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum Allah idan ya so al'umma sai Allah ya jarrabe su har ibn al-qayyim al-jawzi alaihi rahmatullahi ta'ala ke cewa na daga cikin alamun da kilo cewa Allah na son ka Allah ya jarrabe ke dinga yin sharraba ka a rayuwa dan Allah ya dinga caza maka imani kuma Allah ya wato ya ƙara dan Allah yana son ya ƙara ganin ka tabbata akan al'aqida islamiyya sahihiya yana da masanar cewa in ya jarrabe ka ba za ka gauce ba za ka rike Allah sai Allah ya jarrabe ka inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum Allah idan ya so al'umma sai Allah ya jarrabe su sai manzo Allah ce summal amsalu fal amsal sannan wa'inda ba su kai as-salihuna ba su ma Allah zai jarrabe su mabiya kamar haka dai Allah ya ta jarraba mutane summal amsalu fal amsal wa'inda ba su kai al-anbiya ba Allah zai jarrabe su zai jarrabi malumai zai jarrabi alarmomi zai jarrabi masu kuɗi zai jarrabi yan zaman banza haka Allah subhanahu wataala yana jarraba kowa a rayuwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yubtala ar-rajulu ala hasbi dinihi Allah yana jarraba dan annabi Adam iya gwargwadon addininsa iya imanin ka da Allah ya san irin jarraba da in ya jarrabe ka da ita kana iya haƙura irin abin da yake jarraba ka da shi kenan a rayuwa wallahi in kaga Allah ya jarrabe ka da abu to Allah ya san kana iya doka ne a rayuwa damun Allah bai dora wa rai sai abin take iya dokawa in kaga Allah ya jarrabe ka yubtalar rajulu ala hasbi dini ana jarraban namiji ana jarraban mutum iya gwargwadon addininsa sai manzo Allah yake cewa fa in kana fi dinihi salabatu zaidin fil bala'i ko da ko ya zamanto a cikin addinin nan nasa addinin kada ake karan kake riko da shi ko da ko a jarrabar ta kai fance ko Allah subhanahu wataala zai dai jarrabe ka dan ya gwada imaninka ya Allah ka ba mu ikon cin jarrabawa ita jarraba sai Allah ya jarrabe ka tabarakallazi bi yadihi almulku
تباركالذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير Allah ya saka الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور Allah ya ce tabarakal ladhi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir albarka ta tabbatan ubangijin da ya halici yake wanda yake da hannunsa ne mulki yake tabarakal ladhi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah akan dukkanin komi Allah qadiru ne mai iko sai Allah ce alladhi khalaqal mauta shi Allah shine wanda ya halici ra- mutuwa wal hayata da kuma rayuwa liyabluwakum dan Allah ya jarrabe ku Allah ya ce mun halicce ku ne don mu jarrabe ku liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan Allah ya jarraba ya ga wai dan Allah waye zai kyautata aiki a rayuwarsa ya Allah ka ba mu ikon cin jarrabawa wallahi Allah ya yi alkalin sai ya jarrabe mu jarraba kala kala wala nabluwannakum bi shay'in ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات سيتي وبشر الصابرين suwayi الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه ya راجعون lazi musu أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Allah ya ce wala nabluwan na kuma suka ce lamul wata ya ce kasami ne Allah yake Allah ce wallahi sai na jarrabe ku Allah da kansa ya rantsuwa ya ce wallahi sai na jarrabe ku wala nabluwannakum bi shay'in min al khawfi zan jarrabe ku da wani abu na tsoro iri yadda Allah ya jarrabi wasu daga cikin kasashen duniya da tsoro ta rashin kwanciyar hankali mutum baya iya samun ma ya bota wa Allah saboda jin yake yin shiga in ya hito za a kashe sa wal nablu wanakum bi shay'in min al khawfi asa yawan mutum tsoro yadda aka samu na tsoro gashi nan kowa tsoron mutuwa yake yi min al khawfi wal ju'i Allah ya ce kuma za mu tsoro za mu tsoro za mu jarrabi mutane da yuwa ayi abi ayi shekara ka ga gashi nan kamar za a zo da ci za a samu ci maka sai Allah ya jarrabi al'umma gaba ɗaya sai abincin da aka samu sai Allah ya ƙone sa min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali dukiya sai Allah subhanahu wata'ala ya tauye ya sa birje ya sa tattalin arzikin ƙasa yayi ƙasa wa samarati kuma sai Allah ya tauye a itace wal anfus da rayuka a ta mutu mace a duniya a ta mutuwa a ƙasa irin da Allah ya jira wata shekara da masassara kaga in ka bi duk inda ka biya ka ga rumha wallahi duk inda ka biya sai ka ga rumha an dora an yi rasuwa wal anfusi was thamarati da ayin itace abu sai ya kai ka ga shiga sai kuma tsutsa kana buɗa ka ga tsutsa ta yi yawa ciki kuma bai ciwa sai Allah ya ce wa bashiri sabirin annabin Allah ka yi masu haƙuri bushara Allahumma ja'alna min as-sabirina shi wa mai haƙuri na cikin wanda Allah ya ce Allah ya ce a gaya maka Allah yana son ka in kana da haƙuri Allah ya ce shi Allah yana son ka Allah ya ce wa bashiri sabirina kai bushara wa masu haƙuri kamar ka tambayi Allah su waye ke da haƙuri a duniya sai Allah ya ce allazina idza asabatuhum musiba su ne duk lokacin da wata annoba wata musiba a rayuwa ta zo musu kalu abinda suke fada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu na Allah ne kuma ga Allah za mu koma malaman tafsir suka ce wannan na nuna cewa sun dogara da Allah a rayuwa duk abinda ya same su Allah kuma sun tabbatar da yaƙini akan ba wanda ya ɗauke musu wannan abun sai Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce to duk wanda ke da wannan aƙida in na jarabe sa ya mai da al'amarinsa gare ni da Allah ya baka kana son da baka taba aihuwa ba sai Allah ya baka dan da bayan shekara goma da matarka ba ku aihu ba Allah ya baka da bayan kwana biyar ko sati Allah ya karbe shi wallahi jaraba ce Allah yana son ya gwada imaninka dukiya Allah ya baka sai kaga ka fara kafuwa sai Allah ya tantar da arzikinka a ga wai zaka imanin zai tsaya ilimi Allah zai baka sai Allah ya jarrabe ka duk abin da duk wata ni'ima a rayuwa inji ibn taymiya duk wata ni'ima a rayuwa jarraba ce a rayuwa duk wata ni'ima da Allah zai baka a duniya jarraba ce kun ga kuɗi jarraba ce ilimi jarraba ce mulki jarraba ne iya jarraba ne talauci ma jarabawa ce rashin lafiya jarabawa ne dan Allah ya jarrabe ka ya gani wai kana iya haƙuri ko baka iya haƙuri in ka yi haƙurin ka mai da al'amari ga Allah to in ka mai da al'amarinka da Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma Allah ya yi alkawalin cewa wula'ika alaihim salawatun min rabbihim duk wanda zai mai da lamarin shi da Allah bayan Allah ya jarrabe sa ya mai da lamarin shi ga Allah Allah ce alaihim salawatun min rabbihim gangariyan salati daga Allah subhanahu wa ta'ala salatin Allah malamai suka ce sai Allah ya dibi babban laifinka wanda sallah da zakka da azumi da aikin haji da istighfari da qiyamul layli duka ba su yafe shi haƙuri da jarrabawa ka shi zai sanya Allah ya yi maka wannan laifin da kai akwai laifin da sallah ba ta shahe shi akwai laifin da azumi bai shahe shi manzon Allah ya ce irin wa'annan abubuwan jarabar da Allah ya jarrabe ka da ita idan kai haƙuri sai Allah ya jibi babban laifin ka sai Allah ya ce mun yafe maka dalilin mun jarrabe ka da al'amari gare mu ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma kuma Allah ya ce akwai wata irin rahama daga wajen Allah subhanahu wataala tausayawa daga Allah subhanahu wataala in kan Allah ya jarrabe ka da al'amari ga Allah sai Allah ya tausaya maka ya baka abin da kafi wannan a rayuwa shi yasa duk abin da ka samu a duniya ya kunce maka ya haƙuri mai da al'amari ga Allah subhanahu wataala ka dibi annabi ayyuba Allah ya bashi dukiya annabi ne ga annabta ga kuɗi ga iya kuma ga mata sai Allah ya jarrabe shi dukkanin suka ware iyan suka mutu dukiya ta ƙare mata suka tsere sai Allah sai muka masanya masa lokacin da ya haƙuri ya mai da al'amari shi ga Allah subhanahu wataala bai ce saboda canfi aka mai ba bai ce wani tunda na ga wani hagarara ta ba na san sai yayi kaza a'a sai sai Allah shine ya jarrabe sa yace rabbi anni massani yadur wa anta arhamur rahimina a ƙarshe sai Allah ce faka shafana sai muka yayo annabi Allah annabi Dawud da cutar da Allah ya jarrabe shi dalilin yayi hakuri ya Allah ka sanya mu cikin masu hakuri Allah ya ce alaihim salatu ay ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtaduna in kana neman wanda ya ciriya wanda yake shirya a duniya Allah ya ce in kaga wanda in aka jarrabe shi yayi hakuri to Allah ce in kana neman wanda yake shirye a duniya da ka zo ga shi ka kare ya Allah ka sanya mu cikin masu hakuri ba suka ce hakuri cikin abubuwa guda uku ake bukata in Allah ya jarrabe ka hakuri na farin ana bukatar as-sabru ala ta'atillahi sai ka hakuri akan bin Allah subhanahu wataala akramakallah bin Allah sai an yi hakuri ka tashi dare kowa na bacci ka tashi ka gaida Allah kai raka'a biyar ko ai raka'a goma nafila sai ka yi hakuri ka taso ka ce su bahin ba a baka ko dala sai ka yi haƙuri ka tashi ka je makaranta ka karanci alkur'ani in baka da haƙuri baka iya zuwa ka tashi ka je ƙauye don tallata addinin Allah dan uwanka musulmi baka fi shi karfi baka fi shi lafiya ba amma ya ka san abin da bai sani ka je ka karanta shi abin da ka sani wallahi sai ka yi haƙuri to ka yi haƙuri akan bin Allah subhanahu wa ta'ala sannan asabar na bi haƙuri ala tarkil ma'asi kai haƙuri akan barin sabon Allah kana ganin dukiya haram ka barta kana ganin kuɗin al'umma an zubo a waware ka bar su kana ganin ga mutu baka ranta kanta ka haƙura da ita ka shaye ta kai haƙuri akan sabon Allah subhanahu wa ta'ala sannan haƙuri na uku shine haƙuri Allah ibtila'at haƙuri akan jarabawa ta rayuwa wallahi sai Allah ya jarrabe ka ba dan kana malam ba Allah bai jarraba ka a'a wani ka ga shi malami ne in Allah ya tashi jarrabarsa sai shi ba shi iya fitan jarabawa ce wani malam ne in Allah ya tashi jarraba sai bashi mace iddaba wani malam ne in Allah ya tashi jarraba sa sai bashi makocin mutunan banza wani akramaka Allah ne in Allah ya tashi jarraba sa sai Allah shi hada shi zama gida ɗaya da mutunan mutunan banza dan dai Allah ya jarrabe ka wai ya zaka zamantakewa da mutanen banzan Allah ka ba mu ikoncin jarabawa Allah ya ce to kuna tsammanin dan dai ka ce ka yi imani Allah ba zai jarrabe ka ba wallahi sai Allah ya jarrabe ka mai mulki sai an jarrabe ka a mulkin ka sai ka samu yan adawa kai da ake mulka sai an jarrabe ka sai ka ga abin da baka so kai hakuri malam sai ka ga abin da baka so ka gani haka kai da ba malam ba dan kasuwa sai ka ga abin da baka so ka gani to in ka a jaraba to kame da al'amari ga Allah subhanahu wataala sai Allah ya taimake ka a rayuwa to Allah subhanahu wataala yake cewa hakikan sai mun jarrabi mun hakika wala qad fatanna alladhina min qablikum mun jarrabi mutane sun gabace ku sun fi ku imani sun fi ku takawa amma Allah ce mun jarrabe su me yasa Allah ce fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin dan dai Allah subhanahu wata'ala ya fitar da abun fili ba Allah ya sani ba shi Allah sananne ne ya sani akan mutanen kwarai da mutanen banza amma Allah yana son ya nuna mu duniya mutanen kirki da mutanen banza fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu Allah ya sanar da waɗanda suka gaskata Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya kashe asiga ta madi sadaqu Imam al-Baydawi yace akwai abin doka anan da aka zo wala ya'lamanna al-kadhibina sai Allah ya kashe ismul fa'il Allah ce dan dai Allah ya sanar da mutanen da suka gaskata Allah suka yi imani matukar imani sannan kuma Allah ya nuna mu duniya mutanen banza masu ƙarya da suka cewa sun yi imani amma ba su yi imani ba yana wata jaraba tana samu sai cewa ne ya masa Allah ya kare mu sai Allah ya ce aya ta gaba am hasiba alladhina ya'maluna as-sayyi'ati an يسبقونا ساء ما يحكمون الله يتي أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون الله يتي أم حسب الذين شو وإندا suke aikata mummuna aiki am hasiban ladina ya'maluna sayyi'at yanzu masu kokarin aikata sabon Allah a duniya suna tsammanin an yasbiquna musu Allah mun manta da su ba za mu jarrabe su ba mun jarrabe mai imani wa wanda yake zuwa ya bauta wa Allah so biyar wa ini ya azumin litinin da alhamis in azumin ramadana ya zo ya yi azumi Allah ya jarrabe sa wanda bai da aikin komi sai karatun alkur'ani aka yi mai kazahi Allah ce to kai da baka karatun alkur'ani baka aikin Allah balantana na manzon Allah sai mu zauna haka ba zan mu jarrabe ka ba in ji Allah wanda ya yi muna aiko ta arziki Allah ya ce mun jarrabe shi ya je wajen wa'azi ya sa dukiyarsa ya sha karatu ya sa dukiyarsa ya sai littafi ya sa dukiyarsa ya biya ma kansa karatu don ya san alkur'anin nan Allah ce kuma muka jarrabe shi a rayuwa muka jarrabe shi da rashin lafiya wasu da rashin lafiya wasu da talauci wasu da mata mutanen banza wasu da iyawa wanda ba sa jin magana shikenan kuma kai da kai ma Allah koyi ba sai kawai sai sabon Allah subhanahu wataala sai Allah ce kuma kai sai mu manta da kai ba za mu jarrabe ka ba ba kai ma Allah komi ba sai Allah bar jarabaka Allah ce kai sa'a ma yahkumun abinda suke zato Allah ya ce yayi muni inda wannan zato suke yi Allah ce wallahi yayi muni mutanen kware ma Allah ce mun jarrabe su kani duk wani a rayuwa tun daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya jarrabe sa jarraba kala da kala ake wa manzan Allah daga cikin jarraba da ake wa manzan Allah an fita da shi da cikin garin su an ce wa manzan Allah mahaukaci an karyata sa an jeho shi ba jarraba wace sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya auri mata masu imani amma kuma dan a jarrabe manzan Allah a gwada mai shi Allah ga misali ne sai kuma aka tarrabe shi har cikin iyalinsa sai ga matan manzala suna dora wa manzan Allah abin da ya fi ya fi karhin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su san da bai da halin yin sa amma su ce wa manzan ba kai aka fara ma ba eh hakuri in amara ta saka yin abin da baka da hali ba gare ka faro balantana gare ka karo ba daga manzan Allah an fara sai da Allah ya kai da suka takura wa manzan Allah tsananin jaraba an sa manzan Allah cikin jarabawa da an taba lokacin da manzan Allah ya zo masallaci sallar azhar ya raka abi ya sallami kuma ya tashi ya tahi sai ga shi aka ce ya rasulullah wai sabon wahayi ne ya sauka a zahara an rage ne na ce raka'a nawa aka yi aka ce wa manzon Allah raka'a bi ya ce akwai sauran bi sun caza min da kwalwa ne jarabawa ce to manzon Allah aka jarrabe shi balantana kai da matar ba ta kai darajar ma cikin abin nan ba matan manzon Allah Allah ya ce wa azwaju ummahatuhum imani da su kasan sun fi kowa cikin mata naka in kaga kana zaune da matar kai haƙuri sai Allah ya jarrabe ka ba ta wa kullum ka ci daɗi Dr. Muhammad Ratiba Annabi sai annaim la yajraku bin na'im ita aljanna da mutu ake fama to ba a samu da cikin sauki sai an wahala Allah ya samu dace am hasibal ladina ya'maluna sayyi'ata an yasbiquna wa'inda suke saban Allah suna tsammanin mun manta da su ba za mu jarrabe su ba Allah ya ce sa'a ma yahkumuna abinda suke zato Allah ya ce yayi muni sai Allah ya ce من كان يرجو لقاء الله فإن عجل الله لآت وهو السميع العليم Allah ya ce man kana yarju liqa Allah fa inna ajla Allah la'at wa huwa as-sami'ul alim Allah ya ce man kana duk wanda ya kasance yarju liqa Allah yake neman yake kaunar haduwa da Allah lafiya yake neman aljanna yake son Allah ya sa ya dace da hurul in yake son ya sha ruwan alkausara yake son ya hadu da shugaban halitta a aljanna Allah ce fa inna ajla Allah la'at tabbas ba maka kawa alkawalin Allah zai taho za a mutu kuma za a yi tashin alkiyama duk wanda ya rike Allah subhanahu wa ta'ala yana sa kaunar in ya mutu ya dace da aljanna ba komi sa yake bauta wa Allah ba dan dai ya samu dukka wajen Allah da shiga aljanna Allah ce kwantar da hankalinka fa inna ajlallahi la'at ba makawa alkawalin Allah lokacin da Allah ya doka wa duniyan nan ta za ta kare za a bushe kaho kowa ya mutu ai tashin alkiyama mu yi hisabi Allah ce wannan abu ne wanda zai zawa ba makawa kai da gasar rana in safiya ta ta fito haka Allah ce alkawalin mu zai cika sai Allah ce wa huwa samiul alim shi Allah shi as-sami'u ne mai ji yana ji duk abin da bayan suke aikatawa duk abin da muke faɗa Allah ce yana jin abin da muke faɗa in mun zauna mu yi karatun alqur'ani Allah ya ji in ka boye ciki dan ka kai hira da mutane ba tare da izinin waliyin ta ba Allah ya ji in kai duk abin da kai Allah ce dai sami'un ne yana ji sai Allah ya kashi da sifa ta alif wal lam ta ma'arifa Allah ya tuni yana jin abin da kai tuni ya sa abin da kake faɗa sannan kuma alimun masani ne akan abin da muke aikatawa a rayuwa duk abin da muke faɗa Allah yana jinsa sannan kuma duk abin da muke aikatawa wannan abun sananne ne wajen Allah subhanahu wataala ba abin da za ni a rayuwa in koyi wa Allah shi ba abin da za ka yi a rayuwa ka koyi wa Allah Allah bai kanka ba ba abin da za mu zauna mu tattauna a duniyar nan ba ce sai Allah subhanahu wataala lokacin da muke tattauna Allah yana jin mu duk abin da muke faɗa shi Allah as-sami'u ne yana jin mu sannan kuma al-alimu ne masani akan duk aikin da muke aikatawa ya san masu aikin kwari kuma san mutanen manza sai Allah ya ce wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi إن الله لغني عن العالمين الله يتي ومن جاهد duk wanda ya yi kokari wajen tallata sunnar Allah subhanahu wa ta'ala da sunnar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya yi kokari wajen karatun alqur'ani da karantar da shi Allah ce man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi duk wanda ya yi kokari wa rayuwarsa akan dora ta kan bin Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya yi kokari wajen kokarin aikata aikin alkhairi Allah ce fa inna ma yujahidu li nafsihi hakikan yana kokari da dawwanar rayuwar tasa kada kai tsammanin dan kayi sallah ka amfani da Allah da wani abu kada kai tsammanin dan ba kai sallah ba ka rage Allah da wani abu kada kai tsammanin dan ka gina masallaci ka ƙara Allah da wani abu kada kai tsammanin dan ka gina gidan karuwai ka rage Allah da wani abu duk abin da kai Allah ce kanka ne kai yiwa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi wanda ya je yayi wa'azi ba Allah bane kaiwa wa'azin a'a ladar wa'azin kai za a ba in kai wa'azin kai kanka ne kai ma in ba kai ba kuma kai ne ba kai ba amma shi Allah ba abin da za mu ƙara Allah da shi shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito a hadisul qudsi inda Allah yake cewa law anna ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa kanu ala atqa rajul qalbin minkum wahidan ma zada ala mulki shay'a annabi suke cewa da a ce mutanen farko da na ƙarshe tun daga annabi adam har zawa wanda za a yi fa ƙarshe a duniya maza da mata aljannu da mutane manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam akan mu zamanto kowa a ce imanin shi irin imanin manzon Allah ne kasa annabi ya kowa imani duniya a ce imanin kowa duniya irin imanin manzon Allah ne Allah ya ce ba abin da za ku ƙara a wajena ba ku ƙara da komai ba haka kuma da a ce duk duniya kowa ya fajirce ya zamanto tantirin dan duniya kamar yadda fir'auna ya lalace a duniya annabi Allah yake cewa ba abin da za ku rage wajena duk abin da muka yi kawunan mu ne muka yi karatun alkur'ani in kayi Allah kai zai bai walada sadaka in kayi Allah kai zai bai walada biyayya wa uwayenka in kayi kai Allah subhanahu wataala zai bai walada man jahada duk wanda yayi kokari a cikin addinin Allah subhanahu wataala fa inna ma yujahidu li nafsihi to yana kokari ne dan kansa la amfanin abin da kansa zai koma mafhumul mukhalafa malamai suka ce haka duk wanda bai yi kokari ba to kansa ne bai ma kokari ba sai Allah ce inna Allah tabbas Allah laganiyun anil alamina shi Allah ya wadata akan talikai wato Allah subhanahu wa ta'ala wadatacce ne akan bautar da kuke masa ko da ba ku bauta wa Allah wa mutane akwai masu bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala akwai dabbobi na ma Allah subhanahu wa ta'ala bauta ga aljanu na bauta wa Allah ga mala'iku na bauta wa Allah kai mutum dan baka bauta wa Allah ba ragon gidanka ya bauta wa Allah kaga ya ci ya fice mawarwa a rayuwa sai Allah ya ci a gaba والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون الله يتي والذين آمنوا وعملوا الصالحات للي وإن سكي إيماني دا الله سبحانه وتعالى سكي قسكة الله مدوك كنسركي سكي إيماني دا الله سكي إيماني دا ملائكون الله سكي إيماني دا للتفن الله سكي إيماني دا منذنن الله سكي إيماني دا إنن القيامة سكي إيماني دا قدرة الخير كوتا شر sharri sannan Allah ce wa amilu salihati suka aikata aiki nagartacce a duniya suka sada zumunta suka taimaka ma dangin uwayensu dangin baba da dangin mamma suka yi wa ƴan uwansu juna addu'a a boye suka kai wa juna ziyara suka taimaka wa juna a lokacin suke buƙatar taimako Allah ce lanu kaffiran na anhum sayyi'atihim wallahi mun yi alkawali inji Allah ya ce duk wanda zai aiki nagari bayan imani wa Allah subhanahu wataala Allah ce lanu kaffiran na anhum sayyi'atihim mu kuma mun ɗauki alkawalin duk wani kurakuransa duk wani laifinsa Allah ce za mu karkare masa wannan abin Allah ya karkare mana kurakuran mu sai Allah ce wala yajziyannahum ahsana alladhi kanu ya'malun Allah ce ni kuma Allah zan saka musu mafi kyawun abin da suka aikata a rayuwa duk abin da kai a rayuwa na alkhairi to Allah subhanahu wa ta'ala yake sakanka maka abin da fi wannan abin a rayuwa Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce wa wasayna linsana biwalidayhi husna wa in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Allah ya ce wa wasainal insana biwalidaihi husna ubangiji subhanahu wataala yayi wasiya wa dan annabi Adam da mutum biwalidaihi game da uwayensa uwa da uba Allah ce husnan a kyautata musu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa ɗan annabi Adam wasiya akan mahaifiyarsa da mahaifinsa Allah ce abinda suke da shi na haƙƙi gare ka Allah ce abinda muke da bukata kyauta musu a rayuwa ai duk abinda za mu mahaifiyarka da babanka wallahi ba kai musu komi ba a rayuwa Allah ce wa wasainal insana bi walidayhi husna a wata aya kuma ihsanan sai Allah ya kashi a siga ta mi ta masdari saboda wannan kalmar wannan tana da masdari guda biyu kuka ce ahsana yuhsinu ihsanan hasuna yuhsinu husnan to Allah ce mun wasilta wa dan annabi Adam mu mai wasiya game da babar shi da mahaifiyarsa Allah ce abinda ake da bukata kyautata musu a rayuwa idan Allah ya baka dukiya yi kokari mamarka da babanka su ji daɗi a rayuwa idan Allah ya maka wata ni'ima a rayuwa yi kokari babanka da mamarka su mori wannan ni'imar a rayuwa sallah ce wa in jahadaka amma idan baban da mamman suka yi kokarin akan su dora ka su jayo ka suna buƙatar ka baro Allah subhanahu wa ta'ala ka rike wani wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba ma laysa laka bihi ilmu akan abin da baka da ilimi na cancantar rike wannan abin Allah ce fala tuti'uhuma karke musu da'a kai ne kake kasuwanci ka bude shago sai babanka ya ce sai an yi kafe ya kamata a kafe saboda min shari hasidin idza hasadi sai ka karantar da shi cikin ruwan sanyi nan ba yarda da kai ba dan Allah ya ce a kyauta musu kai a ba ka san bacin ran shi sai ka san wace irin hanya wata irin method za ka bi domin karbu da shi lafiya Allah ce falatu kadde ka yarda a yi wa Allah shirka don abinda kafin yake yarda shine sa wannan abin shi zai sa kuɗi su tabbata kaga wannan rashin imani ne to Allah ce kai mai da'a ka nuna mai cewa manzon Allah ya karantar da mu akwai kula a'udhu birabbil falaki da nasi da ikhlasi duk mai karanta su sahi da marice so uku Allah ya alkawalin zai kare shi in ga kare Allah ba a bukatar kariya wani a rayuwa Allah ce fala tutihuma kirke musu da'a ilayya marji'ukum Allah ce gaba daya da kai da baban naka da mamar gaba daya Allah ce ilayya waje na ne marji'ukum za ku dawo nan ne makomar ku za ku koma gaba daya fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan in ba ku labarin irin abin da kuke aikatawa a rayuwa wannan ayar malaman tafsiri suka ce watan ta sauka daga akan wani sahabi na annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam da ake cewa sa'ad sa'ad ya musulunta a garin makka kafin hijirar shugaban halitta ya bi tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala da sunar manzon Allah sai mamarsa ta ce muddin ko ka bar addinin kakanni da uwaye ba kai ba in layu wa'ancan to na raba hayya da kai ta ce ba zan ci abinci ba hadisin yana imamul bukhari tirmizi ya fitar da shi ta ce ba zan ci abinci ba ba zan sha abin sha ba ta dawo da rana ta ce in ko kana so in ci abinci sai ka bar addinin ka na Muhammadu ai na samu labarin shi Muhammadu yana karantar da ku a dinga uwaye biyayya ni kuma ga abin da nake bukata ka bar addinin nan ba ci ba sha ta tsaya da rana sai a ƙarshe ce mata mamma abin da nake so in gaya miki watan da Allah subhanahu wataala zai sa kira da rayuwa dubu kowace ta dinga fitowa ɗaya bayan ɗaya tana mutuwa sai dai ki mutu akan in baro addinin annabi sallallahu alaihi wasallam shi in mutum ya saki hanyar Allah subhanahu wa ta'ala kauce masa ake sai Allah saka da wannan ayar wa wasaina lil insana bi walidayhi husna wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma ilayya marjukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta madiya akan su uwayen su biyayya manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam an tambaye sa wani aiki ne Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so a rayuwa annabi ya ce as-salatu fi awwali waqtiha yin sallah cikin lokacinta ba aikin da Allah ya fi so kamar mutum ya tashi ya yi sallah a farkon lokaci sai aka tambaye manzon Allah bayan sallah cikin lokaci manzon Allah ce birrul walidaini yi wa uwaye biyayya ka kyautata musu a rayuwa ka jiyar da su daɗi ka biya musu bukatocin su matsayin su na mahaifanka amma bil asfi shadid musamman matasan mu matasa wallahi akwai karancin biyayya wa uwaye gare mu matasa babanka zai maka magana kana ɗauka shi bai fa'in wai shi bai waye ba shi har yanzu bai civilize ba har yanzu babar ba daje ne shi villageois wai wanda ya aihe ka wai shine a villageois to in wanda ya aihe ka zan to villageois to kai kuma kai ba kai ma villageois ki ba kenan mahaifiyarka ta ɗauki cikin ka wata tara ba kwanci ba tsaye ba zaune kana ɗauka ta bata gane bata fahimci rayuwar duniya ba kai ka kai da ka fahimci rayuwar duniya ta ce dan uwa ka zazzabe wani da kake yi ba da kyawu ba ta so wallahi rabu da shi da yawa daga cikin dayi suna sa uwayen su kuka kaga mutum yayi wani aski la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i kana ganin shi kaga dan iska uwa da ta magana wani dan Allah aska gashin nan dan Allah ka je kai aski ka bashi ɗari ya je aski ya je zuwa shan argila la hawla wala quwwata illa billah ka sa ta kuka dalilin aski wallahi sai Allah ya baka irin jibka kaza su kaza saka ba duk wanda ya sa uwarsa kuka a duniya to in Allah ya tashi baka ɗaya sai Allah ya baka wanda za su jibige ka kashi za su baka a rayuwa Allah ya sa mu dace ya Allah ka ba mu ikon kyauta mu mahaifan mu yadda ka karantar da mu sai Allah ya ce aya ta gaba wallazina amanu wa amilus salihati lanudkhilannahum fis salihin Allah ya ce wallazina amanu wa amilus salihat lanudkhilannahum fis salihin Allah ce wallazina amanu lalle wa'anda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala suka bi karantarwar annabi sallallahu alaihi wa sallam suna akan manhaji na alkitabu wa sunna wa amilu salihati suka aikata aiki na gari aiki na gari na cikin aiki na gari sadaka kai ziyara likita zuwa matsabarta in dan uwanka bai da lafiya kai mai ziyara makocinka bai da abinci kana taimaka mai kai wa dan uwanka addu'a bai sani ba aiki na gari dangin babanka taimaka musu aiki ne na gari dangin mamaka taimaka musu aiki ne na gari babanka kai mai addu'a haƙƙi ne akan ka aiki ne na gari mahaifiyarka ai mata addu'a aiki ne na gari Allah ce wa amilu salihat suka aikata aiki na gari lanudkhilannahum fi salihin ba shakka Allah ce za mu sanya su tare mutanen kirki a gobe alkiyama malamai suka ce dan gaji Allah ya kawo kalmar as-salihin ita kadai alqur'ani Allah yana nufin yana nufin annabawa duk wanda ya imani da Allah a duniya ya bi karantarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aikata aiki nagartacce a duniya Allah ce ba shakka a gobe alkiyama lanudkhilannahum fi salihin za mu sanya shi tare da wa tare da as-salihina suwaye as-salihin annabawan Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda kai gare su daraja nan duniya da gobe alkiyama sai Allah ya hada ka tare da annabawa a gobe alkiyama ya Allah ka hada mu da annabawanka a gobe alkiyama sai Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين الله يتي ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم awalaysa Allahu bi a'lama bima fi suduril alamin Allah ya ce wa minan nasi akwai daga cikin mutane wasu masu wata siffa mai ya ƙulu wa'inda suke cewa amanna billahi mu mun imani da Allah ka samu mutum a duniya zai ce maka ya yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allah ce fa idza uziya fillahi idan aka watan aka azabtar da shi idan aka fitine sa game da addinin Allah subhanahu wa ta'ala game da ya rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka mai barazana ko ya bar sunna ko a amshe mai mace aka mai barazana ko ya bar sunna ko a fidda shi daga shagon da ya yake Allah ce ja'ala fitnatan nasi ka azabillah sai ya sanya ya mai da jarabar da Allah subhanahu wataala ya sa mutane suka jarrabe shi da ita kamar azabar Allah subhanahu wataala ma'ana sai ya saranda wa bin Allah subhanahu wataala wa minan nasi man yaqulu amanna Allah ce daga cikin mutane akwai wa'inda suke cewa mu mun imani da Allah subhanahu wataala fa'iza uziya fillah idan aka azabtar da su dalilin sun rike addinin Allah subhanahu wa ta'ala dalilin bin sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ja'ala fitnatan nasi ka azabillah sai su sanya fitinar mutane jarabawar da aka yi musu ridda kamar azabar ubangiji subhanahu wa ta'ala sai su yi ridda akan bin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce wala in jaa nasrun min min rabbika amma idan wani taimako ya zo daga ubangijinka aka samu cin nasara aka bude gari kaza da gari kaza aka samu ganima la yaqulun na sai suna cewa inna kunna ma'akum ai mu tare da ku muke mu tare da ku muke kamar da wani za ka ganshi bai wa'azi bai karantarwa bai da ɗalibi amma da an ce ga wata kadiya ta malamai shi ma ya ɗago da ta saka rigar malinta an wannan rigar mamuwa malamai ne sai Allah ya ce awali sallahu bi a'lam bima fi suduril alamin awali sallah wai shin Allah bai kasance ba mafi mafi sane da abin da yake cikin zukatan bayansa ai Allah subhanahu wa ta'ala ba sai an faɗa maka ba ya san abin da ke cikin zuciyar dan annabi Adam wa'ita musiffa ce ta kafirai munafikai da suka fitar da musulunci a baki amma a zuci ba haka bane a zuci ba haka bane sai Allah ya ce wala ya'laman Allahu alladhina amanu haƙiƙan Allah subhanahu wataala zai bayyanar da zai sanar da waɗanda suka yi imani suka riƙe sunnar Allah subhanahu wataala ɗari bisa ɗari Allah zai kwatanta wa mutane su gane malaman Allah wala ya alaman nan munafiqin kuma Allah zai nuna mu duniya kowa ya gane cewa wani munafiki ne wallahi duk wanda ya shiga musulunci din ya yawar addinin Allah duk wanda yake wa musulunci zama ƙasa ko ba daɗe ko ba jima sai Allah ya nuna ma duniya cewa wanan nan fa munafiki ne a rayuwa Allah ya kare mu da munafici jama'a munafici musiba ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu akan munafici Allah subhanahu wataala ya kashe da mu akan mu dauki siffa ta munafikai kuma munafici ba inda yake mutum sai zuwa halaka Allah ya kare mu da halaka sai Allah ya ci wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون الله يتي وقال الذين كفروا وإن سك كافر شيء أتكن كافرين قريش أو مكة تونتن زامن دونن زامن سك شيء lillazina amanu da masu imani waɗanda suka rike Allah subhanahu wa ta'ala da sunnar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ittabi'u sabilana ku zo ku bi hanyar mu ku bi dariƙa mu ku bi ƙungiyar mu wal nahmil khatayakum in muka je gaban Allah subhanahu wa ta'ala za mu ri'i za mu ɗauki zunubanku duk laifin da kuka yi gaban Allah mun tarba ba ku da matsala وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم سألت وما هم بحاملين من خطاياهم با وند سيد دوكي زنوبين وني ابو بي القيامه الله ce sun yi kadan su doki zunubin waɗanda suka kira su akan bata gobe kiyama Allah ce wallahi ba sa iya doka zunuban su sai Allah ce innahum lakazibuna tabbas su makareta ne ƙarya suke fada ba wanda ya iya amfana maka wani abu gaban Allah subhanahu wataala a gobe alkiyama alkiyama in an tsayu sharɗi guda biyu ne mutum ke cikawa Allah ya bashi damar ceto na farin Allah ya yarda da wanda za a ceta na biyu kuma Allah ya bada izini da wanda zai ceto kai da zaka ceto sai Allah ya baka damar ceton sai ka ceta wanda za a ceton kuma sai Allah ya yarda da shi to Allah ce ba mu da su ba su ceto ba gobe kiyama ba sa iya ɗaukar laifin kowa innahum lakazibun Allah ce makareta ne wala yahmilunna asqalahum wa asqalan ma asqalihim Allah ce za su daki laifi asqalan wa asqalahum za su ɗauki laifin su na farin a gobe kiyama wa asqalan da wasu laifuka ma asqalihim tare da laifin su sai Allah ce wala yusalunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun ko musu Allah za mu tambaye su game da abin da suka aikata a nan duniya kirkirkin da suka yi da kungiyoyin da suka fito na ku zo ku bi mu ayi da'awa in ayi suna da'awar mutane akan bata kabar kaza in muka je kiyama wani zai kai ka aljanna cikin aljuhu mai riga dubu saba'in kaga dai an saki rezo to Allah ce wallahi ba su iyawa sai Allah ya tambaye su game da ƙarya da suka taya mutane a duniya shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sace man da'a ila huda kana lahu min al ajri mithla ujuri man ittaba'ahu ila yawm al qiyama duk wanda yayi kira zuwa ga shari'a wanda ya kira mutane zuwa ga mata su zauna a cikin gidaje a sa niqabi ai sutura ta addini a karantar da yara addini ai kaza ai kaza abinda yake shari'a ne annabin Allah ce Allah zai bashi lada kwatankwacin wanda ka kira zuwa ga tafarkin Allah in yayi aiki da shi ko da bai aiki da shi ba kai ka isa Allah zai baka lada sai manzo Allah ce ba tare da an rage maka wani abu ba na aikin da kai na lada sai manzo Allah ce man da ila dalalati kana alaihi min al-ithmi mithla athami man ittaba'ahu ila yawm al-qiyamati duk wanda ya aikata sabon Allah duk wanda ya kira zuwa ga zunubi wanda ya kira wanda ya fara ɗora tsaci a duniya wanda ya fara ɗora modi a duniya duk wanda ya aikata wani sabon Allah ya ɗora mutane akan sabon Allah subhanahu wataala to duk wanda ya irin wannan sabon sai Allah ya jibga mai zunubi jama'a mun fahimta idan ka buɗe halka kai ne farkon da ka fara koyon mutane ta ƙara ala karatun alƙur'ani to duk wanda ya karanta alƙur'ani ta wata hanyar sai Allah ya baka lada ba tare da an rage ladar wa'ancan ba haka idan ka zamanto dalilin wato ɗora mutane akan bata to duk wanda zai aiki mata sai Allah ya juga maka zunubi Allah ya kare mu manzon Allah sai sarki cewa a cikin wani hadisi ma qatal ma qutilat nafsun zulman illa kana ala ibni adam al-awwal kifl min dammiha li'annahu awwalu man sanna al-qatl manzon Allah ce ba wanda zai kashe rayuwa a duniya babu mutum a duniya da zai zub da jini face sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bai wa dan annabi adam zunubi akan shine mutum na farin da ya sunnanta watan kashe rai da zalunci a duniya Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon aikata aikin alkhairi a duniya ya Allah ka kare mu akan aikata aiki wanda yake mummuna a rayuwa Allah subhanahu wataala ya cewa dai hakikan Allah zai tambaye su Allah ya ba mu ikon ba mu damar amsa gaban Allah subhanahu wataala Allahumma hasibna hisaban yasira Allahumma hasibna hisaban yasira Allah ya taimake mu da taimakonsa Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a rayuwarmu ya sanya albarka a iyalinmu ya sanya albarka a dukiyoyinmu ya sanya albarka a ayyukanmu ya taimake mu da taimakon sa baki daya ya gafarta mana kurakuran mu abinda muka faɗi da na lada Allah subhanahu wataala ya ba mu ladarsa kuskure da muka kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna fa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh